أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار باك يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة تكين وانا يني نا تلاتة شابكي ga watan shida hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tara da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da bakwai ga watan hudu ƙididdigar haihuwa isa tsamarin alaihi salam tana da dubu biyu da goma sha biyar allah maɗaukakin sarki ya sake haɗa mu cikin wannan masallaci allah maɗaukakin sarki ya sake haɗa mu cikin wannan masallaci domin ci gaba da karanta littafin muktasarul akhdari za mu yi kuma zama na biyar karatu na hudu a cikin littafin yau za mu fara ne daga fasalin shi na farko shine fasali akan sarki mai littafin ya ce faslun fi taharati ya ce faslun fi taharati fasali a cikin tsarki da aka kusan ya bi tsari ne na malaman fikihu ko kuma tsarin wanda suke rubutu akan ahadisul ahkam galibi sukan buɗe ne da babin da ke magana akan tsarki ko kuma hadisan da suke magana akan tsarki kusan lokacin ibadar ga baki ɗayanta ta tartatu ne akan tsarki in tsarki ya samu to sauran ibadu sai su zauna lafiya kalau in an rasa tsarki to kusan duk ibada da za a yi kusan awarware za a yi ta da haka dai bisa wannan tsarin ya fara da cewa faslun fi taharati fasali bayani akan tsarki sai ce a taharatu kismani to shi aka yi magana akan tsarki sai ce tsarki kashi biyu ne taharatu hadafin wa taharatu khabafi akwai tsarkin hadafi da kuma tsarkin khabafi mana akwai tsarkin kari da kuma tsarki na dauda haka ake fassara su a hausance tsarki guda biyu ne akwai tsarkin kari na akwai tsarkin kari da kuma tsarki na dauda kusan duk inda za ka je dan adam da zai tsarkake kansa ɗayan guda biyu ne ko da zama to tsarkin da zai tsarki ne na kari ko kuma tsarkin da zai yi ne tsarki ne na dauda bambancinsu shine akwai abubuwan da suke fitowa daga jikin ɗan adam fitsari bayan gida mazi mani jinin haila jinin biki wannan duk daga jikin ɗan adam suke fitowa to duk lokacin da suka fito daga jikin ɗan adam ɗan adam a daidai lokacin ya zama to bai da tsarki fitarsa kawai daga jikin shi ka tsugunna ka yi fitsari daidai lokacin baka da tsarki ko ka tsugunna ka yi bayan gida baka da tsarki ko mace jinin al'ada ya zo mata ko jinin haihuwa ya zo mata lokacin da yake zuwa wannan ba ta da tsarki to daidai lokacin tana cikin hadasi tana cikin kari ta sa ruwa kuma ta wanke ko ka sa ruwa ka wanke ko idan ta kare jinin ko idan ka zo za ka yi wankan janaba wannan ruwan da za ka sa to ɗauke kari kake daga jikinka da haka wannan shine kai tsarki na farko ko ɓangaren fita daga tsarki na farko shine abin da ke fita daga jikin ɗan adam duk abin da ke fita daga jikin ɗan adam wannan shine ake kiransa kari to bayan ya fita ka tsarkake shi wannan shine ake kira tsarkin hadasi ko tsarkin kari din sai taharatu khabasi khabas kuma ita ce aka ce datti ko kazanta ko tsarkin dauda shine wannan abubuwan da suke fitowa daga jikin ɗan adam da waninsu in sun taɓa tufafinka ko sun taba jikinka ko gurin da kake zama ko za ka yi sallah wannan hin ake kiran shi khabas misali da mutum ya yi fitsari tartsatsan wannan fitsarin sai ya taba kafafun shi ruwa da zai sa ya wanke azzakarinsa inda fitsarin ya fito wannan kari ne amma inda zai wanke inda ya taba jikin kafash wannan kuma tsarkin dauda ne zai ko kuma idan fitsari ya taba jikin rigarka ko kuma yaro ya ma fitsari a inda kake sallah to wannan gunda zaka wanke shine ake kira tsarkin dauda mun gane bambancin guda biyu kari abin da ya fito daga jikinmu da haka tsarki yake da bukata ko wanka yake da bukata wannan shine tsarkin kari abin da ya fito daga jikinmu in ya taba tufafinmu ko ya taba jikinmu ko ya taba gunda za mu yi sallah tsarkake shi wannan shine ake kira tsarkin dauda da haka yasa ake cewa to tsarki guda biyu ne ko dai zaman to za mu tsarkake kari ne ko kuma ya zaman to za mu tsarkake dauda ne sai ya ce wala yasihul jami'u baki ɗayan tsarki baya inganta wala yasihul jami'u baki ɗayan su ba sa inganta illa bil ma'i tahiri face da ruwa mai tsarki al mutahhiru mai tsarkakewa kowane tsarki ne zaka yi a duniya ko na kari ne ko na dauɗa ne gaba ɗayan su ba zai inganta a ce kayi tsarki ba to sai ka samu ruwa mai tsarki mai tsarkakewa sai ba shi suna al-tahir da kuma mutahhir sifa guda biyu hada mashi al-tahir al-mutahhir mai tsarki mai tsarkakewa amma da ya ce al-ma'u tahir yayin shiru to akwai guntun rikici a wajen malaman fiqh saboda ruwa ana kasa shi ne gida uku akalla kashi akwai da suke kasa shi gida shida akwai da ake kasa shi gida uku to kashi ukun da ake masa shine ko da ya zamanto na farko al-ma'u tahur ko ya zamanto al-tahir ko kuma ya zamanto an-najis al-tahur shine asalin ruwan da yake bisa halittar da Allah madaukakin sarki ya mashi wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun saukar da ruwa mai tsarki daga sama bulbulwaye ta sama sakuwaye ta sama bulbulwaye ta rijiyarka a teku yake gudana ko a kogi waɗannan duk ana kiransu ma'u tsahur to ma'u tsahur shine ya haɗa siffa guda biyu a tsahir almutahhir yana da tsarki a karan kanshi kuma zai iya fidda wani daga ƙazanta ko zanzasa ya dawo cikin tsarki shine yake haɗa masa siffa guda biyu a tsahir da mutahhir amma aka samu ruwa a tsahir kaɗai shi a karan kansa yana da tsarki amma ba zai tsarkake wani shi kamar ka samu ruwanka kuma sai ka kara mashi zoko yana nan a matsayin sa na me at-tahir amma ba zai tsarkake ba at-tahir ne amma ghairu mutahhir ko ka samu ruwanka kuma sai ka jika mashi gasara ko ka kara masa flavor ko ka kaka nan zirka zuba a ciki duk har yanzu yana nan a matsayin sa na at-tahir amma ghairu mutahhir ko ka saka mashi sabulu har yanzu at-tahir ne ghairu mutahhir da haka ka san ruwa na farko ya zama to tahur shine at-tahirul mutahhir ko ya zama to tahir ne kawai yana tsarki amma ba zai tsarkake ba ko kuma ya zama to ma'u najis ruwa ne wanda yake mai najasa to a dunkule dai mala yace dukkanin tsarki da na kari da na dauda baki ɗayan su ba sa inganta illa bil ma'i tahiri face da ruwa mai tsarki al mutahhir mai kuma tsarkakewa to wanne ne ruwa at-tahir al mutahhir sai sake ba mu jawabin shi cikin littafi sai ce wa huwa allazi lam yataghayyar launuhu shine ruwan da yake launinsa bai canja ba ma'ana kalar ruwan yadda Allah ya halicce shi tana nan bata canja ba to yanzu ka samu siffar ruwa ta farko da zaka baka dama ka yi amfani da shi ya zamanto kalar shi kalar da Allah madaukakin sarki ne ya halicce shi ruwa ne yake saukowa daga sama sai ka tare shi a kwano yadda Allah ya halicce shi bayan shekara goma da ka buɗe haka nan yake har yanzu na launinsa bai canja ba ko kuma a ruwanmu da yake bulbulowa daga garin gumar kara kaza yake bulbulowa to iyaka tsawon ajiyar da za ka yi mashi haka nan yake to yanzu kana da kwaliti na farko na ruwa shi ne zaman to kala ba ta canja ba au ta'amuhu ko kuma ɗanɗanon shi akwai wanda za ka ji zartsi yake in dai haka ruwan yake fitowa ba ka da matsala da shi wani za ka ji gishiri yake ba ka da matsala da shi wani ruwan garɗi yake ba ka da matsala gari wani guran za ka ce ma zartsi yake in dai haka nan yake fitowa haka nan ne ɗanɗanon shi ba aiki ba ne na ɗan adam ya bahi wannan ɗanɗanan to har yanzu yana nan a matsayinsa mai siffa ta biyu launin shi bai canja ba ɗanɗanansa bai canja ba au ra'ihatuhu ko kuma ra'iha akan fasara ra'iha da cewa ƙanshi ko haka ya kamata mu fasara ta ta farko dai ce launuhu kalar shi ta biyu ƙwamuhu na uku ra'i'atuhu galibi mukan fassara ra'i'a a hausa da cewa ƙanshi to amma ba dole bane ruwa sai ya yi ƙanshi da aka yi malamai suke fassara ra'iha da cewa sansano in ka shinshina me kake ji to wannan abin da kake ji a jikin ruwan kare canja shine abin da ake da bukata wani ruwan in ya bulbulo daga gurin in ka sansana ɗoyi za ka ji a bar shi a haka shi kenan ba matsala wani ruwan in ya bulbulo in ka sansana sai ka ji ƙanhin ciyayi yake ko ƙanshin wata bihiya yake ba matsala wani ruwan ƙanhi na za ka ji ko ba komai ko haka za ka ji shi salam ba wari ba ƙanshi ba komai wani shine sansanarsa to kar ya canja da haka abin da ake da bukata a ruwa kafin ka yi amfani da shi ya zamanto kala ba ta canja ba ɗanɗano bai canja ba sansano bai canja ba wannan kuma bisa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk da cewa sun ce bangaren na farko ya inganta bangaren na biyu an yi ittifaki tsakanin duk malaman fiqihun duniya haka ake amfani da ruwa inna Allah inna al-ma'a tahurun la yunajjisuhu shay'un illa ma ghalaba ala rihihi aw ta'amuhu illa ma ghalaba ala launihi aw ta'amihi aw ra'ihatihi inna allaha a inna lama atahurul la yunajjisuhu shay'un iyaka nan hadisi ne ingantacce amma abin da ya canja launin sa ko dandanan shi ko sansanin sa suka ce ta duk riwaya ilimin hadisi bai inganta ba amma kuma duk malamin fiqihun duniya ya gamsu cewa in ɗayan wannan ya canja a ruwa ba mai tsarki bane da haka kenan sai ya zama to hadisin kamar ittifaƙin malaman duniya ne yake bada dama a yi aiki da shi da haka to ruwanka dai kan launin sa ya canja kan dandanan sa ya canja karkashinsa ya ko warinsa ya canja shi ake fassara da sansano sai ce bi ma fari uhu ma'ana kar ya canja da abin da ke rabewa da shi ma'ana abin da ba tare yake da shi ba galiban a galibi ma'ana ruwanka idan launinsa bai canja ba da abin da ba su dangantaka da shi a galibi da ruwanka yana mai tsarki idan ɗanɗanansa bai canja ba da abin da ba ya da dangantaka da ruwa a galibi ina yufarik rabe yake da ruwa babu dangantaka tsakanin abin da ya canja shi da wannan din in wannan abin bai canja shi ba to ruwan kana mai tsarki haka ko sansanin shi sai ba mu to menene misalin abubuwan da a galibi ba sa tare da ruwa a raba suke da ruwa sai ce ka zaiti kamar mai ba inda ake samun ruwa a ce tare suke fitowa da manja ko a samu ruwa a ce tare suke fitowa da man gyada da haka kenan in ka ɗaga ruwa ka tadda manja a cikin shi ko man gyaɗa a cikin shi wannan man gyaɗan ko manja sai ya canja mashi kala ko ya canja mashi ɗanɗano ko ya canja mashi sansano to wannan ruwan ya tashi daga matsayin mai ya tashi daga matsayin mai tsarki saboda a galibi ruwa a raba suke da mai don haka kenan ɗanɗanon mai bai sami a same shi a ruwa ba kalar mai bai kamata a same ta a cikin ruwa ba sansanan mai bai kamata a same a cikin ruwa ba da in ka samu wannan a cikin ruwa wannan ruwan ba mai tsarki ba ne ba sai ce wa samani shi wannan samin shi ne kamar maiko duk abin da yake da maiko kamar kaki ko bota wannan duk suna sata a karkashin samin to idan ruwanka ka ɗauko sai ka tada maikon bota ya hayo a ciki ko abin kakidi ko wannan kwanan da aka yi soyayyen layya ne kuma sai aka kawo ma ruwa a ciki sai ka sha to wannan guturan ba za ka yi alwala da shi ba saboda yanzu wannan maikon na kakidi ba da dangantaka da jikin ruwa wadda sami shine kuma romo in aka yi dahuwar nama wannan romo in ta yi guntu to in ka ganta ta canja kalar ruwanka ko ta canja ɗanɗanon ruwanka ko ta canja sansanan da ruwanka yake bada yanzu wannan ruwan ya tashi da me daga tsarki saboda mai a galibi babu dangantaka tsakanin romo da ruwa babu dangantaka tsakanin maiko da ruwa a raba suke sai ce kullihi waɗannan baki ɗayansu suna sa ruwa ya tashi daga mai tsarki dukkaninsu ba su da dangantaka da ruwa sai ce walwazahi akwai wazah wazahu shi ne suke cewa irin dattin da yake jikin jigon dabobi in ka samu tunkiya ko akuya jigon da take zama tana fitsari tana kashi a ciki akwai lokacin da an ka daba jikinta za ka ga wannan kahi da fitsarin suka za ga sun dambare a jikinta to da abin da yake dambare a jikin dabba na abin shi ne ake kiran shi alwazahu duk da hausance ana fassara da dauda an ka fasu dauda ta yi to amma dai dattin da yake jikin dabobi wani abin shi ne ake kiran shi alwazahu to dabbar ka ta dauko wannan abin ya dambare a jikinta da ta zo tsallaka ruwan ka aka yi wasu a sai wani ya bantare sai ya fada cikin butar alwalarka kuma sai ya canja wannan kalar ruwa to yanzu wannan ya tahi daga me daga ruwa mai tsarki ya koma mara tsarki sai ce wa sabuni da kuma sabulu haka nan ka ɗauko ruwa za ka yi alwala ko za ka yi wankan janaba ko sabulun ka dai simple sai ɓara a ciki baka an ba har sabulun ya kusa narkewa to wannan ruwan ba zai maka wanka ba dan sabulu ya canja ma shi daga siffar da Allah madaukakin sarki ya mashi kalarsa za ta canja ɗanɗanonsa zai canja sansaninsa zai ɗauka dan sai abun sabulun ya fito a jikin shi sai ce wal wasakhi da kuma dauda na bambance mana ce wancan wazahu a iya fassara shi a dauda wani ma iya fassara shi a dauda ko amma wazahu khasatan shine dattin da yake jikin dabobi ko dattin da yake jigon dabobi shi jigon dabobi asalin sa ba najasa bane ba to amma tasowar sa ya fada cikin ruwan ka ne kuma da canza ruwan ka daga me daga tsarki mai tsarki ya koma wani abu ko dai koma mara tsarki ko kuma koma tsahib ghairu mutahhir kamar dauda yanzu misali a samu wannan riga ce ta yi dakwa-dakwa ta yi dauda kuma aka tsoma ta a ruwa aka ɗauki a yi tsoma ta a ruwa sai ta yi tasiri a kan wannan ruwa to wannan ma ba zai baka dama ka yi amfani da ruwan wannan ba ko kuma ɗauko ruwan kwata sai a watsa a ciki a duk ƙazanta ce wannan ma ba zai baka dama ka yi amfani da wannan ruwan ba ko kuma ka ɗauko bola sai a zuba a ruwan wannan duk ba zai baka dama ka yi amfani da wannan ruwan ba sai ce wani hawihi da makamantan shi da aka kira wannan duk misali ba mu na abubuwan da a galibi ba su da dangantaka da ruwa an ka riƙe a matsayin ƙa'ida ko menene abin nan yana da tsarki ko bai da tsarki in dai ya samu tasiri a kan ruwa wajen canja launin shi ko canja ɗanɗanan shi ko canja ƙanhi ko wari da allah maɗaukakin sarki ya mashi to wannan ruwan ya tahi daga mai tsarki kuma sai ka kalli menene ya canja shi idan wani abu mai tsarki ne ya canja shi sai ka yi amfani da shi a cikin ayyukanka na al'ada misali sabulu ne maiko ne romo ne wannan su ne suka canja ruwa ba abin da zai hana ka yi girki da shi ka wanke tufafinka ka wanke banɗaki ka yayyafa a gurin da za ka kwanta wannan duk ba abin da zai hana idan kuma abin da ya canja shi najasa ne to wannan ba zai baka dama kai amfani da shi ba misali fitsari ne ko kashi ne ya canja shi wannan abubuwan to hatta a ayyuka na al'ada ba za a yi amfani da shi ba misali fitsari ba zai canja ruwanka ba kuma ka ci a ɗora a yi girki da shi ba za a yi ba fitsari ba zai canja ruwanka ba ka ce to bara ka wanke rigarka da shi ba za a yi ba da haka hatta ayyuka na al'ada ba a yi da ruwa idan najasa ce ta canja shi wallahu ta'ala a'lam sai ma da ba mu abubuwan da za su iya canja ruwa amma su kuma canjin su bai da tasiri akan tsarkin ruwa ruwa na a matsayin sa na mai tsarki sai ce wala ba'asa bit turabi babu laifi aka yake ko na kallake na wala ba'asa bit turabi sai ce babu laifi idan turbaya ta canja ruwa turbaya ita ce yanayin kasar da muke zaune a nan kasar gumal ko galibin ta turbaya ce to idan ruwa sai bulbulo daga kasar gumal ko ruwan sai mai sauka daga cikin daga kasa za ka kafin ajima ya sa kalar brown haka muke gani ko inda za ka kwalfo ruwan rijiyar mu to za ka tadda zai fito da alamar wannan ruwan kasa kasa din tamu kalar wannan brown din to wannan brown din da ruwa ya sa ba zai canja ki ba ruwa yana saukowa daga sama yana sauka a ƙasa kafin ya fara gudana haka har ya canja da kalar da take wannan guri to yanzu dan ruwa ya canja da yanayin ƙasar guri wannan bai fidda daga tsarkin sa yana nan a matsayin sa na me na mai tsarki sai ce wal ham'a ham'a a hausance akan ce mata kanwago amma su a larabta abin da suke kira ham'a shine bakin tabo kuma tabo wanda yake mai wari galibi idan ka samu rijiya idan ta yi datti tana da buƙatar a yashi ta can ƙasanta inda ake ɗauko ruwan akwai wata laka mai duhu in ka ɗauko ta zaka ji tana wari wani abu ita ce ake kiranta ham'a to in ƙasar gurin ku ko rijiyar gurin ku ta irin wannan daɗewar ba a yashe ta ba to saboda ruwan yana bulbulowa sai tasirin wannan baƙin taɓar na cikin ta tunda agun yake wannan bai canja ruwa daga mai tsarkin sa ba yana nan har yanzu mai a matsayinsa na mai a matsayinsa na ruwa mai tsarki da haka idan ruwan kasar ku tana ɓuɓɓugowa ne rijiyar ta yi taɓo taɓan da ta yi yana fitowa a cikin ruwan ku to bai canja ruwa daga mai halin tsarki ba ya kuma mara tsarki yana nan a matsayinsa na mai tsarki da haka kenan mun samu abubuwa biyu da ba sa canja mai ba sa canja ruwa turbaya ba ta canja ruwa ba ta canja daga mai tsarki ham'a ana fassara a hausance da kanwa amma a larabce shine taɓo dai wanda yake baƙin taɓo kuma lokaci yana ba da sansano mai wari to dan ruwa ya bulbulo ta wannan gurin an ɗauka an yi amfani wannan bai canja mashi ba ko kuma da aka yi ruwan sama sai ya je falki ya taru za ga idan ruwan ya kusa ƙurewa za ga ko sa ne ya taka za ga ruwan ya juya ya baki nan da nan saboda tasirin taban da yake wannan gurin wannan ba zai hana baka ɗauka ka yi alwala ka yi wankan janaba yana nan har yanzu a matsayin sa na mai har yanzu na a matsayin sa na mai tsarki wannan taban da ya taso a cikin sa bai canja shi ba wallahu ta'ala alam sai ya ce me wasabakhati sabikha ita ce ake kira gishiri akwai ƙasar da zaka tada gurin mai gishiri ce kamar mutanen da suke dab da teku ko kusa da teku to za ga ruwan gurin ko ƙasar gurin za ga lokacin hatta farin gishirin yana bayyana a kanta to duk inda ka zaga ka ɗauki ruwa a wannan zagagen nan kusa da gun sai ka tada tasirin wannan gishirin ya fito a cikin ruwa to dan ka ɗanɗana yanzu ka ji gishiri ba za ka ce ba wannan ruwan bai da tsarki yana nan za ka yi amfani da shi saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya yi wannan ƙasar gurin haka in ka ɗauki ruwan teku za ka ji akwai zartsin gishiri a ciki shi yasa ma matafiya a cikin teku ba sa shan ruwansa dole ne su yi guzuri abdullahi al-mudlaji sai ya doke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa muna ɗaukar ruwa a salkuwa ko jarkoki sai mu zuba domin yin guzuri ya ce sai mu yi kwanaki ko watanni a cikin kogi ya ce wannan ruwan namu da muka ɗauka na guzuri in za mu yi alwala mu yi wankan janaba to da ƙarshe za mu nemi ruwan sha mu rasa kuma ruwan teku ba zai shawo a gurinmu ba sai ki ce to shin menene matsayin ruwan teku ma iya alwala kuma iya wankan janaba me hikima da ya sake tambayar manzon Allah saboda ruwan tekun idan ka ɗanɗana akwai gishiri a ciki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu shi ruwan teku ruwansa mai tsarki ne kuma mushen da yake cikinsa halattacce ne in ka samu muhe ya fito daga kogi ko daga teku wani halas ne ka ci ko da ɗan ruwa ne in ya fito ma ka iya cin shi ɗai in dai a ruwa yake rayuwa to kome in dai ya mutu ruwa ya ɗago maka shi to ka cinye in dai mutu a ruwan yake ba in dai a ruwa yake rayuwa ko mutum ne in ya fito a cinye shi ai wannan Allah kare kaida ce aje in ya aje ta bata karewa huwa qahuru ma'uhu alhillu maitatu in dai abin a teku yake rayuwa a nan Allah madaukakin sarki ya kaddara masa rayuwa to in ya mutu za ko mu ya ka same shi zaka iya ci ba komai kuma inda akwai mutum a ce masa dan ruwa ne in ka gama kai ka ba laifi sai dai babu ne na'am sai ya ce to idan gishiri ya canja ruwa wannan shi ma babu laifi saboda haka Allah madaukakin sarki ya wannan kasar gurin nina wadda daddada shi yayi me ya karashin wala ba sa bi turabi wal hamati was sabaqati wal ajuri ina ba hawa yake fassara da mai jangargari ko ko ka ce mata jar kasa inda suke da jar kasa kamar da ake kawo takwalta din wannan to su idan ruwan sama ya sauka a gurin in ya sauka a gurin mun ka daga haika samu bambanci mu da mu zai sa kallon kasar mu su da zai sa kallon kasar su da haka to suna su mai tsarki ne kai ma naka mai tsarki ne kan baka ce ni na brown an ce mai tsarki ne za a yi naku kuma ja ya zama to mai tsarki kowa da kasar gurin sa ake la'akari da haka jan gargari ma idan ya canja ma ruwa to ruwan ka har yanzu yana nan mai tsarki sai ce wani hawihi da makamantansu da haka ko menene idan zai na gani ko ko akwai kari wal ajurri da jan gargari sai ce wani hawihi da makamantansu da haka to duk abin da yake a guri yake in ya canja ruwa to bai tashi daga na tsarki ba ya dawo na jasa mun yi wala ba fa biturabi wal hamati wal sabakhati wa nahwihi ko wal ajuri wa nahwihi da na na wa nahwihi da makamantansa da haka in ka ajiye abin da ya ajiye maka ka'ida akan ruwan shine da duk mutumin da ya samu kansa cikin tsarkin kari ko cikin tsarkin dauda yana da buƙatar ruwa mai tsarki mai tsarkakewa ruwa mai tsarki mai tsarkakewa shine launi ɗanɗano sansano ba su canja ba to sai baka misalin abubuwan da suke iya canja ruwa ɗayan ya fidda shi daga mai tsarki ɗaya bai fidda shi daga mai tsarki ba shine abin da babu dangantaka tsakaninsa da ruwa a galibi mana Allah baya ajiye wannan ƙasar gurin a ce manja ne yake bugowa a gurin ba a yi ko ana samu a ce wannan kasar gurin su ruwan manja ne yake bubbugowa ko man gyada ne yake bubbugowa babu da haka kenan ka tadda manja a cikin ruwa dole kai shi akai da haka kai tsaye wannan ka samu ya fidda shi daga mai tsarki in ka tadda man gyada kai shi akai in ka tadda kakidi kai shi akai in ka da romo babu wannan yana ce wannan kasar gurin su romo ce da haka ruwan ya fito yayi kalar romo ba za a taba samu ba yasa yake cewa to idan ya canja da abin da ke rabuwa da shi a galibi in ya canja da abin da ke rabuwa da shi a galibi na'am na ga can ne ko na idan ruwa ya canja da abin da a galibi ba tare yake da ruwa ba to ruwan ya tashi daga mai tsarki shine baka misalin mai romo maiko gabaki ɗayansu datti irin na dabobi sabulu dauda da makamantansu waɗannan duk in sun canja ruwa to ya tashi daga mai tsarki sai muka ce ka kalli mai ya canja shi in najasa ne sai ka bari ba za ka yi aiki da shi a cikin al'ada ba in mai tsarki ne yana da a matsayinsa na mai tsarki ayyukan al'ada ka iya yi amma idan yanayin ƙasar gurin ci to wannan dan ta canza ruwa ba laifi sai a samu wani ƙaton maina misali sai ya fito a gindin wata rijiya ko aka yi rijiya a ƙarƙashin wata ƙaton maina sai mainan ya zira jijiyoyinsa suka je suka tadda har ruwan wannan rijiyar kana ɗaukowa sai ka ji warin wannan abinan jijiyar mainan a ciki to wannan ruwan rijiyar bai da matsala saboda haka Allah maɗaukakin sarki ajiye su a matsayin suke a gurin da ruwan zai fito da aka ɗacin wannan maidan da yake ciki ba matsala ko ta biya da take gindo wata rijiya tasirin ganyenta ko tasirin jijiyarta sai yake fitowa a cikin wannan ruwan har yanzu ruwan yana nan a matsayin sa na ruwa mai tsarki bai tashi daga tsarkin shi ba haka nan idan kanwa ko taɓo ko gishiri wannan duk in sun canja ruwa in dai haka ƙasar gurin take to wannan babu laifi za ka iya amfani da shi wallahu ta'ala ala sai ce faslun wani fasalin na gaba ko sai ce idza ta'ayyanatin najasatu ghusila mahalluha yanzu ya maka misali tsarki ya fito a jikinka ya mana bayanin tsarkin kari da tsarkin dauda ko to yanzu bayanin zai kara maka kuma a tsarkin daudar ya ake tsarkin dauda muka ce kari shine duk abin da ya fito daga jikinka fitsari bayan gida mani matarka jinin haila jinin haihuwa waɗannan duk kari ake kiransu sa ruwa ka yi tsarki ko ka wanke abin da ya fito ta duburanka ko ka ɗauki ruwa ka yi wankan janaba wani irin kica ka yi tsarkin kari kuma shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi cewa inna Allah la yaqbalu salatu abdin idza ahdatha hatta yatawadda aw kama qala sallallahu alaihi wasallam Allah baya karɓar sallar bawa ko sallar ɗayan ku in yayi kari hatta sai ya yi alwala ma'ana sai ya yi tsarki ya yi alwala ko kuma ya yi tsarki a cikin wankan shi sannan allah maɗaukakin sarki ya karɓa amma dauɗa fa shine muka ce in ya taɓa jikinka ko ya taɓa tufafinka ko ya taɓa gurin da kake yanzu ka sa ruwa ka wanke wannan ake kiransa tsarkin dauɗa ma'ana wanke dauɗa ya zama to dauɗa ta fita daga wannan guri ɗin to sai yake ba misali ya za a wanke wannan dauɗa ɗin sai ce maka idan ta ayyanatin najasatu wusila muhalluha idan najasa ta bayyana da ayyana ta ma'ana an gane ga iyaka aininta ga gurbin da take iyakarta idan ta ayyana idan ta ayyana ma'ana ta bayyana ta fito fili sai ce wusila muhalluha to sai ka wanke muhallinta ma'ana gurbin da ta fito yaro ne sai zo challa fitsari a jikin rigarka to da'irar da fitsarin ya fito ga ka gane a jikin rigar me za ka yi sai ka kama da'irar da fitsarin ya zo sai ka wanke shi kenan ta fita a jini ne ya kama rigarka amma ga inda jinin ya fito sai ka kama iyaka wannan gurin sai ka wanke wanda duk ta fito maka fili ko kuma a da aka watso wani abu ya kaji tak ya taba jikin rigarka da ka duba ya ga kahi ne amma ga iyaka da'irar da ya taba to iyaka wannan da'irar za ka kama ka wanke wannan an hutar da kai saboda ya fito maka fili ka gane idza ta ayyanatin najasatu wusila mahalluha sai ce fa inil tabasat idan ta rikitar wani ya ce kuma in ta fantsama ko amma iltibas shine abu ya boyu a gare ka ya rikitar da kai a saman rigar yake ko a ƙasar rigar yake kai dai rigar ka ce ka aji kuma ya ga an jefa wani abu kuma ka tabbata abin da aka jefa da jasa ne ya sauka akan rigar ka amma da ka ɗaga rigar ka rasa ina ya sauka a daidai wuyan rigar ne ko a bayan rigar ne ko a ƙasan yanzu ta rikitar da kai ka bari ko fantsama ko kuma ta rikitar da kai baka gane a ina ne najasar take ba da hukuncin sai ya ce ghusila saubu kulluhu to sai a wanke rigar baki ɗayan ka iya kama wuyan ka wanke amma a ƙasan ta taɓa ka iya wanke ƙasan amma a tsakiyar take ka iya wanke tsakiyar ba a nan take ba da haka kenan in dai ta rikitar da kai ko kuma ta fansama ta taɓa nan ta taɓa nan ta taɓa nan to hukuncin a wanke tufafin baki ɗayanta fa in tabasat ghusila thawbu kulluhu sai ce wa man shakka wanda shi kuma shakku ne fi isabatin najasati wajen samuwar najasa na baha sai ce sai yayyafi wa man shakka wanda ya kokwanto fi isabatin najasati wajen samuwar najasa na baha sai yayyafi ma'ana shi yanzu da ya zo sai wani abu ya taba shi wannan abin da ya taba shi sai yake shakku wannan abin najasa ne ko ba najasa bane ba sai yayi fitsari da ya fitsari sai yake tsammanin da ya daga wai fitsarin ya dagu jikin rigar shi ko bai dagu ba yanzu a cikin shakku ake babu yaqini ko sai ya ce na baha sai ka yayyafi in ka yayyafa hikke na fitar da kai daga cikin wannan hukunci in dai shakku kake akwai najasa ko babu ta taba ko bata taba ba yanzu ana in kai mata yayyafi ka fita daga cikin wannan zargi din wannan shine hukunci na uku da ya bamu kenan ko in ka gane da'irar da najasa take ka wanke ta in ta rikitar ko ta fantsamu ka wanke tufafin baki daya a yanzu shakku kake najasar ta taba ko bata taba ba sai ka yayyafi wa ina asabahu shay'un yawa to wancan muka koma wa man shakka fi isabatin najasati wanda ya shakku wajen samuwar najasa na baha sai yayyafi na bada misalin wani abu ya taba yana shakku ko ba shakku bane sai mu sashi a cikin karatu na gaba wa in asabahu shay'un in kuma wani abu ya same shi ya taba shi shakka fi najasatihi sai yake kokwantan wannan abin najasa ne ko ba najasa bane fala na baha alaihi babu yayyafin komai akan shi kana zaune kawai sai yaro iyo jifa ta ya taɓa bayanka da ka juya ya ka ga gogi to wannan dutsen wai daga kwata ya ɗauko hi ko daga cikin fitsari ya ɗauko hi ko daga ina ɗauko hi yanzu ba ka da yaƙini ko nan ba ka da buƙatar ka yayye wani abu sai ya taɓa ka ya kake tsammanin wannan abin wai shi a karan kansa boye shan kahi ne ko wani abu ne kai da ba gane ko menene ba ba ka da yaƙini kan cewa wannan abin najasa ne ko ba najasa ba ne sai ya ce fala na ba'a alaihi nan ba ka buƙatar yafin komai ka ci bilis hukunci na hudu kenan ko nan tana shakku najasa ta samu za ka yi yafi abu ya taɓa ka amma kake shakku abin da ya taɓa ka akwai najasa a cikinsa ko babu zuwa ya taɓa ka wannan babu ya yafi a kanka sai ce wa man tazakkaran najasata wanda shi kuma ya turo najasa wa huwa fi salati alhali yana cikin sallah qata'a ya yanke wannan sallah illa an ya khafa khurujal waqti sai dai in ya ji tsoron fitar lokaci ya dauki yaro sai yaron ya mai fitsari da ya ajiye yaron kafin ya samu ruwa ya yayyafa sai ya manta har rigarsa ta bushe da aka kirawo sallah ko duba ko ga an shiga sallah da minti biyu ko sai alwala da sauri sai ya taho masallaci an yi raka'a daya an yi raka'a biyu sai tuna ai da ya dauki yaron ya masa fitsari bai yayyafi ba ina mala yace qata'a a take sai ya yanke sallar shi sai ya fito ya wanke da'irar da wannan fitsarin ya taba sai ya kuma sai ya ci gaba sai ce illa an ya khafa khurujal waqti sai dai kawai in ya ji tsoron fitar lokaci asubahi ce ka tabbatar rigar ka akwai najasa a ciki baka wanke ba da ka kwanta bacci sai Allah ya jarrabe ka da nauyin bacci baka falka ba sai shida da kusan minti ashirin kai kawai falki ya ce rana za ta fito shida da minti ashirin da bakwai da ka yi raka'a ta farko ka yi raka'a ta biyu ka zauna zaman tahiya kawai sai ka tuno ai wannan rigar taka akwai najasa a jikinta to in ka katse sallah ka ce ka koma ka wanki ka dawo ka sake kabbarta sabuwar sallah ka yi raka'a ta farko kafin ka yi ba ma rana ta fito yanzu sallar ka ta zama za ka yi ta a bayan lokaci ko to in dai ka ji tsoron fitar lokaci to da najasa sai ka kara sallar ka akan wannan lokaci din da haka sai ka yi hakuri ka kara zaman tahiyar ka ka yi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi addu'o'in da za ka yi assalamu alaikum assalamu alaikum sallar ka lafiya kalau ba abin da ya same ta in dai akwai fitar lokaci a ciki ko ba da ganganci ba to wannan sallar mutum lafiya kalau take mutum sai ya manta bai yi sallar la'asar ba ya mata bai sallar la'asar ba sai da rana ta taho dab da za ta fada sai tuna bai sallar la'asar ba da haka sai ya tafi ya kabbarta sallah ya yi raka'ar farko ya raka'a ta biyu sai ke tunanin ma kafin ya yi ta uku ko ta hudu rana ta riga ta faɗa yana wannan tunanin kuma sai ya tuno cewa fa jikin wandonsa ko jikin rigarsa akwai najasa to nan ma ba zai katse sallar shi ba sai ya bari sai ya ƙara ya sallarsa saboda sallarsa ta je wajen Allah madaukakin sarki akan lokaci in ya katse ta me ya dawo da ita ba za ta je ba sabuwar yanzu da zai yi ta a bayan lokaci zai yi ta to hisa ya bata ta je wajen Allah rigarsa da najasa ta fi sauki akan ta je wajen Allah madaukakin sarki a bayan lokacinta ina ce illa an ya kafa khurujal waqti sai dai idan ya ji tsoron fitar lokaci babu wani abu da zai yi kenan wa man salla biha wanda ya sallar da najasar akwai najasar a jikin shi amma sai ya manta ya yi sallar da ita nasiyan bisa mantuwa ya tabbatar akwai najasar da niyyar yana zuwa masallaci zai wanki domin zai yi alwala sai Allah ya jarrabe shi bai tuna ba sai ya sallar shi a haka wa tadhakkara mala yace ko mutun ya tuno ba'da salami a bayan ya ce assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi sai ya tuno sai ya ce a'ada fil waqti ya maimaita a cikin lokaci me ke ne maimaita a cikin lokaci na abin da ake nufi kenan inda yalwar lokaci sai mai ta sallah shi ya tabbatar akwai najasa a jikin rigar shi sai da aka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kawai sai tana hin rigarsa akwai fitsari a jikinta sai ya daga sai kalli agogonsa yanzu saura minti nawa rana ta fada da duka duka saura minti biyu to yanzu kafin ya wanke ya kabbarta sallah rana ta riga ta fada shikenan sai ya wanke kawai shiga sallan magariba ba matsala al'asar din ta je lafiya kalau amma da yayi sad da yazo sallah azhar ce aka yi karfe 1 a masallaci assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi 1 da minti 10 sai ya tuno da fitsari a rigarsa shikenan sai ya fita ya wanke yanzu yana da guntun lokaci wajen awa goma ko raka a hirin ce zai iya yi kafin rana ta fada da haka to anan sai ya sake zuwa ya wanke sai da ya kabbarta sabuwar sallah sai yi ta shine ma'anar a'ada fil waqati sai maimaita fil waqati idan da lokaci da haka duk ka'idan kaji an ce maka fil waqati inda wadataccen lokacin da zai sheka kayi aikin lokacin aikin bai wuce ba ita ce ake da bukata in lokacin aikin zai wuce ka sha insha Allah a sama wallahu ta'ala a'lam karfe nawa ne bakwai da rabi mu kara fasali na gaba kuma bashi haka na to insha Allah inda matsalar da mu tattauna sai mu tattauna to da take da alaka da da babi din na akan mu kallon na na sai ka mai ta jawabin nan na'am eh na'am shi ma da yake cewa mai littafi sai yake cewa in asabahu shay'un shakka fi najasatihi fala nadha alaihi in wani abu ya same ka ya same shi sai shi shakku wajen samuwar najasar wannan abun sai ce fada na zuha alaihi sai yake cewa to kenan hujjar malam hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ma yuribuka ila ma la yuribuka shine ka bar abin da kake kokonto ko yake sa maka kokonto zuwa ga wanda bai sa maka kokonto din ita ce ka'ida da malam ya dogara da ita watakil tana cikinta da kuma wata ka'ida din ita ce ka'ida da malamai suka dunkule karkashin wannan shine duk inda ya ƙini yake to ba tafiya saboda shau su kuma dama ƙa'idar fiƙi ana gida ta ne ƙarƙashin aya ko hadisi shine duk inda ya ƙini yake to ba tafiya saboda shau ya ƙini da kawai kasar rigarka a wanke take wanki na tsarki kuma a tsaftace take sai wani abu ya zo taɓa rigarka yanzu abin da zai sa rigarka ta tahi ba ta da tsarki ne ka tabbatar wani abin da ya taɓa ta akwai najasa a jikinta to amma sai kake shakku yana da najasa ko bai najasa shikenan tana na a matsayin ta na mai tsarki karkahin alaikinu la ya zulu bi shaki haka da ma yuribuka ila ma la yuribuka yana cikin abin da suke tamfantar wannan ka'ida din shine duk abin da ka sakankance bisa yaqini kaza ne to shakku baya tahinsa ita ce ka'ida a addinin musulunci duk abin da na hakikance kaza ne to shakku baya tahinsa ka hakikance tabbas raka'a uku kai sai kuma kai kokanto raka'a biyu ce ko uku amma kana da yaqini a zuciyarka tabbas raka'a uku ce to tana na matsayin raka'a uku amma shakku kake biyu ce ko uku sai maza Allah ce to ka gina akan yaqini ita ce raka'ar ka guda biyu wallahu ta'ala ala na'am na'am suka sa wa ya- ya- yaro na'am sannan kuma suka goye eh to bayan sun idan da sallah suka kwance su sai suka gada najasa a yana yaro na kwaya tsari ko kashi na'am malam me ya bata yi ta tambaya ta ta biyu kuma na'am wakilin da mutum ya yi sallah ta nan ya tab- ya tuna akwai najasa ya wanke akwai yawon lokaci mm.
aka kama a nan masallaci ne malam idan ya wanke ya iya tafiya a wani masallaci ya yi join da su na'am kuma kawai dawowa zai cikin nan ya yi sallar sa shi ɗaya kamar sallar azhar na'am insha Allah tambaya ta farko yake cewa kamar mata masu goyo akan sa ma yara famfas ko kuma famfas nan wani lokacin wuni za su yi suna fitsari a cikin ta ko su wuni suna kahi a ciki da ka uwar sai lokacin da ta hirya ta tabbatar ta gama aiki ba matsala sai ta kunce ta jefar da ta wanke yaro ta goya kanta ta ci gaba da sauran harkokinta in za ta yi bacci da dare ta ake tsawa masa wata kai Allah madaukakin sarki ya kai wahe gari ko da haka a cikin wannan yinin da ake sai ta goya yaro a bayanta da haka dole kina akwai jakar kahi a bayanta kenan ko ko da jakar fitsari sai ta yi sallar azhar a haka ta yi sallar la'asar sai bayan magariba ta kunce dama kuma ta tabbatar da kahi a ciki me matsayin sallar ni ma na mana da tambayar ko wani ya kokarta mu ji me matsayin sallar a duk mata mutane suna yi menene matsayin sallar ta yi ko bata yi ba na ta yi ko na mala ya ce mana sallar ta yi malam sani ya ce sallar ta yi na na eh eh na na insha Allah ka'idar da ake kallo abin da yake mai da abu najasa shi ne zamanto kana da alaka da shi kana da dangantaka da shi akwai contact tsakaninka da kai da shi in zai taba jikinka ko ya taba rigarka ko gabarka idan ka je sujada ko ruku'u to wannan shine yake daukan sunan najasa amma idan ba za ku samu dangantaka tsakanin kai da shi ba to yanzu ba a daukar najasa yanzu da aka sa famfas a jikin yaro babu ta inda famfas wannan kahin ko fitsarin zai fito taba jikin wannan mata ta ko ina a rufe yake kirif to wani abin bai zama sunan najasa ba har sai lokacin da aka bude sanan ne zai dauka sunan najasa kamar guri ne ka zo ka tada nan gurin akwai fitsari akwai kaza ya ka kawo sallaya mai kauri sai ka himfida mata ina ji zamu tadda ma a nan gurin ko a cikin karatun ko ahalarin ko ishmawi wanda yake akwai guri mai najasa sai ka wani shimfiɗa mai kauri sai ka shimfiɗa ka yi sallah akan ta sallah ka lafiya kalau guri da fitsari da kuma ka zo ka himfiɗa sallayarka iyaka sallar da za ka yi kayanka da komanka a kan sallah da yake karewa to sallar ka lafiya kalau ko da nan gefenka da kahi nan gefenka da kahi nan da fitsari nan da fitsari baka da dangantaka da shi matsawar ba zai taba jikinka ba bakin wannan sallah za ka kare sallar ka lafiya kalau to ita ma famfas ko da akwai kahi a jikinta babu dangantaka tsakanin wannan famfas din da jikinta ko tsakanin wannan famfas din da jikin kayanta sallar ta lafiya kalau take da haka ko da tana sallah ta kunce ta tadda a cika take fam da kashi kawai ta yadda ta ta wanke jikin yaro lafiya kar Allah kai sallar isha ba abin da zai faru insha Allah ta'ala tambaya ta biyu kuma shine wanda ya tabbatar akwai najasar sai ya katse sallar sai aka ce a adafil wakati ko to sai ya sa a masallaci ma dan babe 12 da rabi kuma sai ya gane akwai najasa sai ya wanke nan za mu yi karfe ɗaya can za su yi karfe ɗaya da kwata ko to mana dai ya maimaita shi ɗaya ya samu lada guda ɗaya in ya tafi wani masallacin ya jona a gani na wallahu ta'ala alam ina ga insha Allah babu wani kuskure a jikinta haka shi ne yafi dacewa shi ne maimakon ya maimaita shi kadai a samu lada guda ɗaya to ya maimaita Allah zai samu cikakken saladansa na jam'i wallahu ta'ala alam shi yafi dacewa na'am wa alaikum salam na'am na'am na'am a hai ka ban misali ai tukunna kamar na'am kamar Niger Delta na'am daga rugunan su akwai ruwa ya bata hiko yasa ai faɗan da suke damu akai musu ruwa mai kyau akai musu ruwa mai kyau su yi alwala da shi akai musu ruwa mai kyau su yi wanka da shi su yi abinci da shi ai dai man fetur ya gurɓata ruwa ko kanazur ko crude oil yana na a matsayin sa na gurɓataccen ruwa ba zai maka alwala ba wallahu ta'ala alam shi asali inda inda ake haƙo man misalin rijiya ce kai da ta fito ta fito da wannan maikon to wannan babu laifi amma inda ruwan da ka ɗauko ne ka sarrafa shi ne ya gurɓata ruwa domin da danganta ka danganta kai da ruwa dalilin ka zubar da shi a ƙasa ko ka tace mai kyan da gwadagwan ka zubda he je ya ɓata ruwan teku ko ruwan kogi da yake gurin ko ruwan falki wannan ɗan adam ne ya ɓata shi yana na a matsayinsa na gurɓatacce amma asalin inda ruwan zai fito a nan ne suke haɗe da man fetur ɗin to wannan ba zai hana ka yi amfani da ruwanka ba in tun asali a haɗe suke ka'idar shi ne inda ruwa zai bubbugo inda duk abin da yake gurin to bai gurbata shi ba amma wani abu ne da dan adam ya sarrafa shi ne ya gurbata ruwa to wannan ruwa yana nan a matsayin sa na me ba mai tsarki ba wallahu ta'ala ala eh na eh lafiya kalau ai ko a lokacin ma tana aka ce ya kalla akwai guntun lokacin da zai iya sallar ko babu to shi jiya ne ya yi ta sai tana an rigar da ya sa jiya akwai najasa a jikinta ba wata matsala har ma kai rigar wanki ko ba matsala kawai shi kenan tsallar salafiya kalau na na'am da na'am na'am na'am mutum ya yi alwala sai iska ta fito tusa ko ita ina za a fada ta tana nan akan hadasi ita ma ai daga jikin dan adam ta fito sai da ita ba ta haifar da khabasi ne ita tusa yanzu misali da mutum yayi tusa ai ba ta haifar da khabasi amma tana sa dan adam ya fada cikin matsayin hadasi yana da buƙatar mai sake alwala kafin yayi sallah ita ba a wanke gaba ba a wanke ba saboda tusa ta fito kuma sannan ba za ka ce ba ka duba ariyar wandonka ta baya inda iska take fitowa ka wanke ba a yi aiko da haka ba ta haifar da khabasi abin da yake sawa a wanke riga shi ake kira khabasi ko ka wanke dardumarka ko ka wanke jikinka wani shi ake kira khabasi ita tana kare tsarki ne insha Allah na na na نعم نعم kanzun za a fassara ba san ta ba insha Allah kafin da Allah masu tambayar akwai wanda suka rubuto bara mu ji tasin malai wanda yake cewa ruwan da tsatsa ta canja mar kala a ma'aji shi ma mai tsarkakewa ne insha Allah malamai suka ce duk abin da ruwa ya canja bi ma huwa fi qararihi a gurin ajiyar ruwan ne ya sa ruwan ya canja wannan ba matsala mutum ne ɗauki ruwa a jarka sai ya aji jarka wajen ajiyar ruwa ne da haka dai aji sai ya manta ruwan ya hekara kawai dai ɗauko gaba ɗaya inda wari a jikin jarkar ko da wannan kalar robar da waye duk za su yi ga jikin wannan ruwan da sukan safu ka suwaye wannan ka tattale ruwan ka kawai ka rola da hilafiya kalau kai wakan jana ba komai a duniya da kenan ko in dai abin da yake canza ruwa ne ko duro saboda yau da gobe ana zuba ruwa a ciki ana zuba ruwa a ciki har duran wannan sai yayi tsatsa da haka an ka kawo ruwa ka zuba sai ga kafin awa ɗaya ko awa ya ga abin wannan tsatsar yana fitowa a jikin wannan ruwan wannan duk ba matsalar ruwa ne mai tsarki wallahu ta'ala alam ba abin da ya canja shi amma ka kwaso tsatsa daga wancan daren kuma ka zuba a butar alwalarka to zai zama ba mai tsarki ba wanda ya ce kuma shin malam wankan gawa ana yin sa ne da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa idan haka ne to malam ina son ƙarin bayani akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya umarni da matan da suke yi wa diyarsa wanka da su sa ganyen magarya da kuma turare ko wani abu na daga turare sai kuma hadisin da ya yi bayani akan wannan rijiyar bi'iru buba'a ana ana sa najasa a cikinta amma kuma bayan an tone ruwa bayan an tone ruwa yana taruwa ana alwala da shi wanda kuma malam akwai sauran najasa a cikinta malam muna son karin bayani na ita wankan gawa ana yin ta ne gwargwadon yadda gawar ta ɓaci ko dai kai mata ruwa ɗaya ko kai mata ruwa uku ko kai mata ruwa biyar ko kai mata ruwa bakwai gargwadon yadda ka gani amma ka'ida malaman zan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce waje fi akhirihi shay'an min kafurin ruwan da zaka sa na karshe sai manzon Allah ce a sa wani abu na kafir a cikin shi ita wankan gawa a sauƙaƙe yadda ake yin ta kashi uku ake yi idan gawarka tana da datti in ka ga dama fara mata wankan sabulu sai ka yi wankan tsarki a na biyu sai kuma sai ka wankan kafur a na ƙarshe misali wannan wagawar da jini da kaza an yi hadari an yi kaza ko kuma rahin lafiya ake ta amai da gudawa da wasu ya zama to aman ya fito gudawa ta fito kafin a tsaftace sai Allah madaukakin sarki ya mai rasuwa kaga yanzu ka zo kace zaka fara da tsarki a cikin kahi da menene da zaka yi na tsarki din wani da aka yi ka fara masa wankan tsafta da farko sai ka samu ruwanka na sabulu tunda ba sabulu a wancan lokacin sai manzon Allah ya ce a sa magariya da waye kuma daga cikin abin da in ka karanta alwajis fi fiqh suna wal kitabil aziz yake cewa abu mai tsarki idan ya shiga cikin ruwa kamar irin su magarganyen magaryar da waye wannan ba sa canjawa ruwa daga halin sa na me na tsarki da haka kenan in ka zo sai ka fara daukar ruwan sabulun ko ka sa ruwan magaryar a da ko magaryar ƴaƴan magaryar abin da yasa ake sa su kauhi ne in ka kada ruwan zaka ga ya maka kumfa ko yanzu ne to wannan kumfar tana taimakawa wajen fitar da tun a jiki da haka sai ka sa sabulu ka wanke jikin wannan gawar ka tsaftace wannan kahin da fitsarin da komai ka tsaftace ta yanzu ta dame ta dame tsafta sai ka ɗauko ruwan ruwan gare da ba komai a cikin shi in yazo sai ka mata wanka kamar yadda kake wankan janaba shine wankan ta na tsarki kafin ka yi mata wannan wankan na tsarki ko wankan na sabulu dama ka kawo wani kofi ko ka dandaka kafur ko ka sa kafur a ciki yana narkewa lokacin da ka yi mata wanka na farko na biyu sai ka ɗauko wani ruwan kafur ɗin sai ka tsiyaye a cikin ruwan ƙarhe sai ka sa shi kafur ba sa dangantaka ne da ƙwari ba sa haɗuwa da ƙwari to abin da ake da bukata shine hatta gar ko da kun ɗan samu jinkirin lokaci kafin ku kai binne ta to ana so kare zaman to a ga kiyahi kuma menene haka ya fara bin jikin gara ku ji ba daɗi to amma kun sa kafur zai zaman to ba wata alaƙa tsakanin wannan gawar da wannan ƙwarin haka kun kuka ajiye ta a cikin kabarin ku ba ma ke kai sa'a awa ɗaya awa biyu awa uku kwari ba su fara hawa jikin gawar ba kenan ko da kun yi mantuwa wani abu ya kama za a haƙe kabarin za ku tada da tsaftace da wannan hina abin da yasa hikimar da yasa ake sawa kafir a ciki wallahu ta'ala alam ita kuma bi'ir buda'a da kai magana yana daga cikin hadisin da muka kawo na farko cewa innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay'un ita wata rijiya ce akai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina rijiyar ko wata rana kawai da ruwan cikin ta ya kame kaka ba komai da haka to sai zaman to ita bola ana da bukatar inda za a kai ta aji ta ne mu ko ba kamar yanzu wanda za mu ajiye nan ita ce banɗaki nan ita ce bola duk ba su da irin wani abubuwa da haka yanzu ga zaman to duk mace in ta yi jinin haila ta kare to tsimman da ta yi haila da hida waye ruwan da za a wanke matsala ne sai zai wannan rijiya sai su saka a ciki hikenan ba za a ƙara ganin sa ba zai cutar da mutane ba sun fi mu gudun kazanta yasa su a da ko toilet ba sa yi a cikin gida sai dai kawai da rana daga safiya in ta yi asubahi zuwa magariba yanzu duk wanda ka gani a da namiji ne su ne suke ta biyan bukatar su in magariba ta yi kuma har zuwa a salatu to duk wanda ka gani a da mace ce yasa hatta hadisin ibn lokacin da ya fara zuwa wajen nana Aisha sun tafi bayan gari ne da daddaren wannan anan ne suka samu wannan balarabe baya bukatar dangantaka da wannan gurin da jasa yasa ba sa tole a cikin gida ci gaba ne ko ci baya ne yasa muke tole a cikin gida muke kada cikin daki ko ci gaba ne ko ci baya wallahu ta'ala alam da ita wannan rijiyar ya zamanto in aka samu muhen akuya muhen kare wannan jinin na haila jinin biki duka a cikin wannan rijiyar ake zuwa a ambulahi sun kusa cika ta kawai ta ikon Allah ta rana kawai ga kuma ruwa kawai ya fara tsatsuwa daga wannan rijiyar an cika ta da muhen akuya da muhen kaza ga dattin kaza ga janan jinin haila ga jinin biki kawai ruwa ya fara tsatsuwa a cikin wannan rijiyar saboda haka to mutane su yi tafiyar kilomita uku sun je sun ɗauko ruwa kuma yanzu ga ruwa a unguwar siya za a yi sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya matsayin ita wannan rijiyar sai ya ce musu inna Allah inda ma'a tahurun la yunajjisuhu shay'un ai ruwa mai tsarki ne ba abin da yake najasta shi da haka kenan da an kwarfo ruwan bin rububa ba ruwanka da kare ya fada a ciki kaza ya fada kawai kai alwala da ita ba komai kamar rijiyoyinmu da muke haƙa wani gurin ya katar da cewa ba maki kayan da kuke tun daɗe ya yi ƙasa ya ja ta da wadar rijiyar don ka kankwalo ta ba ruwanka ce ai wannan ba maki na san fitsari ya je ko na ba ruwanka da na san ko me ya je innal ma innal ma tahurun la yunajjisuhu shay'un wanda da hine dangantakar hadisan guda biyu da haka dan an sa magarya a cikin ruwa ko an sa kafur a cikin ruwa wannan baya canja ruwa daga ruwa ya koma ruwa mai najasa yana nan a matsayinsa na mai tsarki kuma sannan wankan gawa ana ware ruwan da ba komai a cikinsa da shi ake wa gawa wankan tsarki wallahu ta'ala ala bai rubuta wani kuma daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shi yasa nace ma ka rike a matsayin kaida in dai ruwa ugo ta guri ko menene a wannan gurin to wannan ruwan bai canja na ya ta daga cikin najasa ba amma misali a ce ruwan yana cikin bubbugowar shi ne kuma sai kuka ɗauki kare he kuka sa a cikin muhe da haka da kuka ɗauko ruwan sai kuka ji wannan muhen karen ya fito a ciki wannan ko kuka kai da haka yanzu kuna da bukata sai kun kalfe wannan ruwan kun yahe wannan warin ya fita sai ku yi amfani da shi amma karen ne a gurin sai ruwan ya bugo tar da wannan karen to wannan bai canja muku ruwan ku ba wallahu ta'ala a'lam Allah ya sa mu dace malam naji kamar kana na'am eh eh a dai ya halatta insha Allah su ana sa su ne don su kara tsarkake ruwan su kara tsaftace su wannan ba eh ba wani abu insha Allah eh kamar na'am kamar duro guda kamar tanki haka na'am to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza kana al-ma'u qullatayn ko lam yahmil al-khabasa ko khubsa idan ruwa ya kai matsayin kula uku baya daukan najasa baya zama najasa ko da kuma za ka leƙa garin ta kiri da kiri a cikinta inda ya kai kula guda biyu baya daukan najasa to amma malamai suka kasance cewa wanda ne kula din to a ciki irin kula da almajirai suke sai da ruwa a kasuwa ko kuma kula da ake kamar randa tamu tana ɗaukar matsayin kula in ka samu tawdi'ul hakam na Abdullahi Basan ya faɗa abin a kilogram amma dai Allah bai sa na tantance ba kilogram ɗin da me ya kamata yi duro ne ko kaza amma dai kamar riza buwa ko tanda katuwa da kanki gidan kai tsuntsuwa ta faɗa ciki ta mutu wannan ba za ta yi tasiri a cikin wannan ruwan ba za a ci gaba da alwala da hi ayi wankan janaba ayi wankan tsarki babu wani abu insha Allah ta'ala in kana nan tsani ne kawai karkasha amma za ka yi ayyukan ibada insha Allah نعم نعم ايه نعم ايه shi nace maka ai malamai sun tafi akan menene talasu kilal din shi ya faɗa in kilogram in ka tawdiru akan a kilogram ya faɗa zai kai kilogram kaza to amma ina ce ko rizabuwar kai zo in ka ɗauko tanna ne kitin ka ɗora rakwai mana jakon da zai kai ta bana da akwai da zai iya kai tanda da haka kenan ruwa ya fa in tsuntsuwa ta fada cikin tanda ka bana ji akwai tasiri da za su mishi wallahu ta'ala a'lam na lita lita 200 zuwa sama kaga 50 liters guda hudu kenan ko drum ma kenan zai iya daukar lita 200 wallahu ta'ala a'lam shi abin manzon Allah da ya ce kawai da ruwa kai kulla guda biyu to amma kuma da bakin sa bai tantance ba wacce ce kulla din da haka kenan guri ne na muhallin malamai su kai su komo mai ce ita girman wannan kulla din wannan su ce kaza ce wannan su ce kaza ce wannan su ce kaza ce wannan su ce kaza ce amma da ta kalle ta duk ruwan da yayi yawa to najasa ba ta tasiri a kan shi dole he ta narke kuma wannan gubar da take cikin ta ba ta yi tasiri akan wannan ruwan ba dama ana hana ka ne amfani da ruwa idan najasa ta fada saboda gubar cikin sa kar ta cutar da kai to in ta yi wannan yawar gubar ba za ta yi tasiri a cikin wannan ruwan ba wallahu ta'ala ala malai suna haka muka daga hannun tun da daya da randa na e kawai buta ce aka taba zuba fetur a ciki an wanke ta an yi komai saboda ka zuba ruwa yake ji abin wannan fetur din yana nasuwa a ciki wannan ba zai ba komai makayan da ruwan da yake ciki kamar randa da yara suke ta da malmali a ciki su sa ka ga alamar maikon su ya fito ko wani abu shi ma ba maiko bane da zai yi tasiri maikon da za a gani gaba ɗaya kace kace ya rike jikin ruwan wani da ake magana akan amma saboda akwai maiko a jikin yaro ya sa ya ga dan alamar jirwayin man akan ruwa wanda ko ka ɗanɗana ba za ka gane ba wannan man gyaɗa ne ko man kwanci ne ko man kaza ne wannan ba zai tasiri a ka ba wallahu ta'ala alam Allah ya samu dace na na'am eh na'am duk wata dabba da ake cin naman ta jigonta ba najasa bane an haramta to a yi sallah ne a jigon raƙuma shi ma saboda aljanu suna zama a gurin ba don saboda gurin najasa ba ne ba shi sa aka halasta ma ka hafi tsarin raƙumi ai saboda ba najasa ba ne ai yanzu ana sai da shi a kasuwa ko in ka je ka samu mai raƙumi ba zai baka yanzu ba da ne kyauta ake yansa amma saboda an gane ya zama maganin cututtuka masu tsada shi yasa ne zuwa an kaje zuba kuru zai fitsari sai su meka roba su tara ko su meka kwanon sai su dure a cikin roba in ka bace maka 300 400 500 haka ake sayan fitsarin waɗansu mutane suka zo madina a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zuwa sai irin zazzabin madina sai ya kama su sai manzon Allah ya ce to a kai su wajen mai kula da abin nan raƙuman sadaka sai ya ce ku sha fitsarin ku sha nonon suka sha fitsari suka sha nono suka kwan suka wuni kawai da wannan nonon ya ratsa su fitsari da nama sai suka nemi zazzabi kwata-kwata suka rasa to da yake yan adam ne kuma sai suka kashe masu kiwon wannan raƙuma din kawai suka gwale su suka tafi da ko rana tana daga sai aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari ai mutanen nan sun kashe mai kiwon wannan kuma sun kore raƙuma sun tafi sai manzon Allah sa aka bi su a baya aka kamo su aka datse hannunsu na dama aka datse hannunsu na hagu aka soke idanunsu aka zubar da su a garin wani leren na madina suna ta mirgin ginnuwa suna ta ihu suna ta kaza haka suka mutu ana kallon su kamar wani kare sake nan gaba kuma su ma haka suka wa wannan gawa suka daddatsa shi suka sossoke idanunsu inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan aw yuqattalu aw yusallabu yanzu da sun yi kisa sun ɗauki dukiya sun yi barna yasa manzo Allah sai sare hannun ya sare kafar ya soke idanunsu aka basu haka daidai da suka wa wannan mai kiwon nasu muhalli shahidin sahina yayi umarci su sha wannan fitsarin da haka kenan duk wani jigo da ka sani zaka iya sallah ka inda kake kiwon awakin ka sai sallah ta kama ka garken awakin ka ko da sallaya ko ba sallaya ko da tsanyen fitsari ko babu kai sallah aka lafiyar ta kalau aljibar raƙuma ne kawai ba a yi saboda aljanu suna zama a gurin yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi sallah fi marabidul marabidul ibil ne ko menene anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai ya hana a ciki amma fitsarin akuya da kashin akuya duka ba najasa bane kazanta ce da haka in ta fada cikin ruwanka ne za ta hana ruwan ya zamanto mai tsarki amma kahin akuya dan ya taba ka ko fitsarin akuya dan ya taba ka hiba najasa bane ba sai dai ka wanke saboda tsafta kawai kuma dan kada ganka ake ce maka arma mana menene a jikinka ko kahi ne ko kaza me ko a tabe kar tambaya sai ka wanke saboda wannan tsafta ba nan saboda da yasa bane ba wallahu ta'ala a'lam akwai yan uwanmu da Allah madaukakin sarki ya kaddara musu rasuwa tun a wancan satin wasu kuma a yau kamar haja nan baba su sarkin shanu su magajin gari Allah madaukakin sarki mata rasuwa a daren jiya muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ji kanta ya gafarta mata da dan uwa kuma abokinmu amini malami kuma ko malam sagiru idris shi kuma rana da cewa masu murnar zaɓe Allah maɗaukakin sarki ya kaddara wani ya je da ke shi ya taka shi haka ne zaman da nidiyar adalin shi yau kusan satin sa yau satin sa guda ma kenan da rasuwa muna addu'a a gare su da su mahaifinsa da suka riga su tun daɗewa da duk yan uwa musulmi da suka riga mu Allah maɗaukakin sarki ka ji kansu Allah ka yi musu afuwa Allah ka gafarta musu Allah ka sa aljanna firdausi ita ce makomarsu mu da muke raye Allah maɗaukakin sarki ka tsare mana imanin mu Allah ka raya mu akan imani ka ɗauki ranmu lokacin da muna matsayin musulmi Allah maɗaukakin sarki mu da su Allah maɗaukakin sarki ka haɗa mu gidan aljanna Allah ka ji kan mahaifanmu Allah ka gafarta musu Allah ka tausaya musu kamar da suka tausaya mana muna kanana Allah madaukakin sarki ka yafe dukkanin kurakuranmu da nasu Allah madaukakin sarki ka hada mu aljanna firdausi ka ɗaukaka addinin musulunci da musulmi Allah yadda muka ga wannan zaben ya zamanto alama ce ta ɗaukakan musulunci Allah madaukakin sarki ka kara musulunci ɗaukaka Allah ka kara mu na ɗaukaka Allah kaskancin da muka fuskanta a dalilin mulkin arna cikin ƙasar nan Allah madaukakin sarki kar ka maimaita mana Allah madaukakin sarki ka kara mana kishin addini da tsaron addini da tsare mutuncin addini Allah shugabanninmu Allah maɗaukakin sarki ka ba su damar aiwatar da adalci da tsare maka addini Allah maɗaukakin sarki ka sa ya zamanto jagorori ne da ɗaukaka addininka Allah ka sa jagorori ne da ɗauka addininka masu niyyar taimakon addini Allah maɗaukakin sarki ka taimake su wanda suke da niyyar yiwa addini zagon ƙasa Allah maɗaukakin sarki kar ka ba su nasara Allah ka dakusar da su Allah ka durkusar da su Allahumma izil islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa sur a'da ibadakal muwahhidin Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala danan illa qadayta wala maridan illa shafaita wala hajata min hawaij ad-dunya wal akhirah laka fiha ridan wala لنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اعف عنهم وعافيهم اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم نقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين